السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yau juma'a ashirin da biyu ga watan shawwal hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu daidai da sha biyu ga watan ne miladiya dubu biyu da ashirin da uku za mu saurari karatun goron ƙaramar sallah a zawiyar gidan alhaji aminu muhammad za mu ba shi abin magana ya buɗe mana da addu'a akaramakallahu بسم الله
فاتحة مع الصلاة الفاتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله يوزا مصوراري كراتوني أكم فللر karanta alkur'ani da kuma mahimmancinsa shehinmu sheikh ibrahim mansur imam kaduna shine zai gabatar mana da wannan karatu akaramakallahu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ إهدري لنا جهاز المهجري والتعبه بنظرة تأتي لنا بالزفر a ‘yan uwa, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. زادكم الله مغفرة وفيدة ورحمة وتوفيقا وسترا ورعاية بركة متصلى بركة مدعو a uwa kamar yadda aka sani a cikin watan azumi mun yi saukan suratul a'raf za mu tashi suratul anfal maulana sheikh muhammad abdulahad ibrahim yas radiyallahu ta'ala anhu shi ya zo ya kulle mana karatu kamar yadda ya buɗe to a ƙarshe ƙarshen suratul araf ya karanta mana waɗansu ayoyi guda uku waɗanda waɗannan ayoyi guda uku suna magana ne akan karatun alkur'ani zikiri sallah domin ko ayar ƙarshe tana magana ne akan sujada ayar farko ta yi magana akan karatun alkur'ani aya ta biyu ta yi magana akan zikiri aya ta uku ta yi magana akan sujada to waɗannan abubuwa guda uku su ne asalin kafin harsashin ginin tubalin fainar tijjaniya waɗannan abubuwan guda uku shi sa za a ga ɗan faila na gaskiya in kana so ka gane ɗan faila to ka ga yaya alaƙarsa da alkur'ani take farko sannan ya alaƙarsa da zikiri sannan ya alaƙarsa da sallah ka gane wannan shi kenan ka gane ɗan faila amma in ka ji rudu shi kenan kowane ba ma guje ma sai ce ma ɗan faila ne kuma sai aikin tsiya sai ka gamsu ka yadda kuma ka zagi shi alhali ba ruwansa shi yasa shehin mu balaraba jiga radiyallahu ta'ala anhu mai goran faila yace ga mana a cikin gora yace ahalinta ko ina ka gane su ba su fati shi ma humu fi wujuhihim ku zo ku jiya in ka ga sunna a yau haskenta na zahara zikiri salati suna jerantuwa ku jiya tallahi ka gansu su ne sun karaya wajen bayan macewarsa shekaru tuni ku jiya sai ce aikin su sallah karatu sai yawan zikiri da yaban na biyu da shehi ba su ko gajiya fadalarsu ba mu buƙatar ambatanta a nan duba jawahir can ka ganta ko buguya To, waɗannan abubuwa guda uku waɗanda waɗannan ayoyi na ƙarshen suratul araf suke magana shi ne muke so mu karatu a kai a matsayin goron sallah a wannan shekara. Wato waɗannan ayoyi suna cikin suratul araf kamar yadda aka sani wanda suratul araf ɗin nan ana so a dinga karanta ta duk wata. Sannan kuma ana so a dinga karanta ta duk juma'a saboda falalarta kamar yadda aka rawaito daga abi abdullahi al-imam ja'far sadiq alaihi salam yana cewa man qara surat al-a'raf fi kulli shahrin kana yawm al-qiyamati min alladhina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun sannan yace fa in qara'aha fi kulli jumu'atin kana mimman la yuhasab yawm al-qiyamah duk mutumin da yake karanta suratul a'raf duk wata ranar alkiyama zai zamanto daga cikin waɗanda babu tsoro gare su babu bacin rai gare su kaga waliyai kenan ai sannan yake duk wanda yake karanta suratul a'raf duk ranar juma'a kamar yau kenan to ranar alkiyama zai shiga cikin waɗanda ba za a binciki kankanin laifinsu na babba an gane ko da yawa idan mutane suna karanta jawahirul ma'ani sai su jan cewa shehu tijjani radiyallahu anhu ya ce almajiransa za su shiga aljanna bila hisabin wala iqabin kaza kaza kaza to sai mutum ta damuwa inda zai tsaya ya kare hankalin sauri guda sai ce me suke yi da za su shiga aljanna ba hisabi shi ne adalci har ka kalli mutane kawai irin ku wani ma batun janan anguwan ku daya wani ma makwabcin ku wani ma gidan ku daya to wannan kusancin sai ga yore ni da wulakanci abin da ya kamata ka tambaya duk abin da yake sa a shiga aljanna bila hisabin tijaniya ta kare shi shine kawai ba wai maganar tijaniyar kawai ake ba a ayyukan da yake cikin ɗariƙar tijani su annabi alaihi salatu wassalam ya tara ya ba maulana shaka mara tijani sahibul qurbi wat tadani sakana Allah min faidi madadihi bi azmil awani shine dalilin da yasa ka ji ana cewa in an shiga dariqat tijaniya za a shiga aljanna bila hisabin malaika Allahumma ja'alna minhum to yan uwa ita wannan sura suratul a'raf wadda muka kammala karatunta a cikin wannan wata na azumi da ya gabata wato surar karanta ta yana karya samu yana wargaza kulumboto yana ɓata siddabaru yana ƙone tsafi don surar ta fara da ramzi ne idan aka kalle ta da kyau za ga ta fara da ramzi wato Allah tabaraka ta'ala yana maka ishara a bisa asirin da ke tsakaninsa da masoyinsa sallallahu alaihi wasallam alif lam mim sad abinda aka fara da shi a cikin tafsirin farkon suratul araf in ba a manta ba duk mun yi bayani game da wannan sauraka ba wannan za mu zauna mai magana ba a kai waɗannan rubun isharori wato harfa ne waɗanda ake rubuta su da surar kalma wadda take ma'abokiyar harfa guda hudu idan aka duba da kyau za a ga alif lam mim sad haka za a samu abu wato harafin alif yana ishara ne zuwa suratul baqara alif lam mim ishara da yake kenan harafin mim yana ishara zuwa ga suratul maryam kaf yi a yin sad shi ne wannan mimun ɗin na biyu sannan aka yi ko sai kuma harafin wato sadun ɗin nan shi kuma yana ishara ne zuwa suratu sa'ad sa'ad wal qur'ani zikr sa'ad wal qur'ani zikr an tsallake lamun to na farko shi ne alifu bakara na biyu nan shi ne lam shi yana ishara ne zuwa na farko alif ya zuwa fatiha yake ishara alif alhamdulillah rabbil alamin na biyu lamun shi ne ke ishara zuwa an ɗauko alif ɗin fatiha a ɗauko lamim na bakara sai a jonas sai a sadun shi ne na cikin suratul sad sai mimun shi ne suratul maryam ta fi ayin sad sai sadun shi ne sad wal qur'an zik ko babu komai ma ya ishe ka sunan surat suratul a'raf a'raf kana iya cewa ganuwa kana iya cewa katanga kana iya cewa tudu tudul la'raf katangan la'arab ganuwar la'arab wato ma'ana duk mutumin da ya karanta ta Allah zai dora su akan tudu ya rika kallon makiyansa a ƙasa duk wanda ya karanta suratul araf da niyyar kariya Allah zai saka shi a cikin ganuwarsa cikin katangarsa zai katange shi daga dukkan sharri kowane iri kuma idan baka iya karantawa ba za a iya karanta maka babu ne ko san mu aka yi mutum idan aka samu makaranta kamar mutum biyu ko uku su zauna a gabansa su sa hannu ko wannan su sa hannun damansa a kan kirjinsa su karanta suratul araf zai tashi ko guba ya sha ko guba ya sha irin guban nan mai kisa a sa masa a cikin abu ya ci a zo a dafa kirjinsa a karanta suratul araf zai tashi ballantana a karanta ta a rika tofawa a zo a bashi ya sha saboda ana rubutawa a sha ana rubuta a ilaya ana rubutawa a sa ɗaki ana rubutawa a sa a shago kuma ana karantawa duk yadda ka ɗauka to haka za ka samu abu saboda tana karye samu tana ƙone tsafi tana wargaje kulumboto wannan alif ishara ne zuwa fatiha alhamdulillah rabbil alamin lamun ishara ne zuwa wato alif lam mim na suratul baqara mimun din nan ishara ne zuwa suratul maryam ta fi ayin sad sannan sadun shine suratu sad sad wal qur'ani zikr wannan sura ita ce take biyo sawun suratu a suratul an'am ko suratul an'am ita ce a gaban la'araf lokacin da za mu fassara suratul an'am mun gaya muku cewa suratul an'am ita ce wato usulul aqaidi wa kulliyatud din suratul an'am ita ce usulul aqaid ita ce kulliyatud din to ita wannan suratul araf ita ce sharhin waccan sura an gane ko la'arafi tana fassara lan'ami ne bayan an yi magana a dunkule sai aka yi shi gwari-gwari a cikin la'araf shi ne ma'ana in ba manta ba duka mun yi bayani a lokacin da muke tafsirin farkon suratul araf cewa la'arafi sharhi ne na suratul an'am da kuma ƙarin bayani da abin da aka kulle ko aka dunkule a cikin al'ani ba a warware shi ba to sai la'arar da sai ta warware shi musamman ma abin da ya shafi bangaren manzancin manzan Allah duk mutumin da ya karanta suratul araf bai gane annabi ba to akwai gidan shi ma tafi shi wallahi malam gwar gwari Allah ya yi gwar gwari ka gane wa na aiko sallallahu alaihi wa alihi sallam saboda haka hakanan kisoshin manzanni da Allah ya ta kawowa a cikin suratul an'am suratul araf ita ta farfashe bayanan daki daki dalla dalla baki da manzannin da suka zo kafin zuwan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da halayen mutanen su da yadda suka karyata su da cutar su da suka yi to shine ita kuma araf ta zo ta yi bayani gwari gwari ta fadada isar annabi adam alaihi salam sannan ta bayanin kissoshin manzanni da al'ummarsu da kaifiyar yadda Allah ta'ala ya halakar da su. To, abinda ya kamata mu gane shi ne ita la'arafin nan menene manufar ta duka. Me Allah yake so mu sani a cikin surtul araf wato Allah yana so mu sani yana kwaɗaitar da mu a bisa mu gane annabi kuma mu bi shi. Sallallahu Alaihi Wasallam. shi yasa sufaye manya suke cewa qur'ani duka yaban annabi duka qur'ani waɗansu malamai zaka sun ware waɗansu ayoyi irin su inna kala ala khuluqin azim wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum ma gawa alam nashrah laka sadrak da makamantan su waɗansu kuma sun ware waɗansu surori waɗansu sun ta ai qur'ani duka wasu kuma sun ta ai duk harafi na alqur'ani yaban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala abin da yake nufi da mu a cikin suratul araf shine mu imani da manzo Allah sallallahu alaihi sallama kuma mu bi shi mu bi shi a cikin abin da ya saukan masa na daga tauhidi da kuma hukunce hukunci sannan Allah ta'ala yana tsoratar da mu daga juyawa annabi baya da fuskantar iblis la'anatullahi alaihi sai Allah yake gaya mana irin azabar da ya yi wa waɗanda suka juya wa annabawa baya suka fuskanci shaidan Allah tabaraka ta'ala yana gaya mana abin da ya faru da su na daga al'ummatai waɗanda suka shuɗe da irin wahala da azaba da masifu da bala'o'i da annobar da ta afka musu shine zaka ji a ƙarshe zaka ji Allah tabaraka ta'ala yana cewa inna rabbaka lasari'ul iqabi wa innahu lagafurur rahim inna rabbaka sari'ul iqabi inna rabbaka sari'ul iqabi ka sani cewa ubangijinka ne gaggawar yin azaba ne ga kafirai wa innahu wa innahu la ghafurur rahim sannan ku sani cewa Allah mai yawan gafara ne mai jin kai ga waɗanda suka zamanto mu'minai shine karshen suratul an'am wannan wai dan ka gane abin da a surar take magana akai yan uwa waɗannan ayoyi guda uku waɗanda su ne ƙarshen suratul araf waɗanda a kansu ne zami goran sallah din nan su ne wato a daga kan wa iza quri'a alquran malam mubarak أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو ولا صال بالغدو ولا صال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون صدق الله العظيم
sadaq Allahu azim to idan aka lura da ayoyin da kyau za a gane maqamul islam maqamul iman maqamul ihsan za a fahimci ash-shari'atu wa tariqatu wal haqiqatu idan aka bi ma'anonin waɗannan ayoyi waɗanda aka karanta su yanzu to yan wa idan ba a manta ba a cikin azumi a lokacin da muke fassara waɗannan ayoyi wato mun yi magana cewa Allah tabaraka wa ta'ala a cikin ayar da ta gabata ya faɗi mazaya na alkur'ani har Allah tabaraka wa ta'ala ya sifanta alkur'ani da sifofi guda uku ƙwarara albasairu wal huda war rahma ƙur'ani ke albasairu wal huda war rahmatu ku sani cewa alkur'ani hujja ce ga wanda ya rike shi ku sani cewa alkur'ani shari'a ne ga wanda ya rike shi ku sani cewa alkur'ani rahama ne ga wanda ya rike shi to shi ne kuma daga baya sai Allah tabaraka ta'ala sai ya biyo sawun wannan aya da waɗannan ayoyi guda uku ya kawo a cikin wannan ayat da aka karanta ta farko wa idza quri'a alqur'anu sai Allah tabaraka ta'ala sai ya faɗi waɗansu dalilai guda biyu waɗanda su ne za su ɗauki bawa su kai shi ya zuwa ga samun waɗannan maziyoyi guda uku har ka zaki alqur'ani hujja ne alqur'ani shiriya ne alqur'ani rahama ne ta kama ya kira ce sai Allah ta ba kowa ba liqaumi yu'minu ba kowa da kowa sai ka fara duba ka gani ya kace ta ku to shi ne Allah dai ya sauƙaƙe mana wahala sai ya gaya mana a cikin wannan ayar wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu sai ya gaya mana ɗabi'u guda biyu waɗanda sai ka cika su za su kai ka ga albasa'ir wal huda war rahma menene waɗannan ɗabi'u guda biyu al-istima'u wal insatu al-istima'u wal insatu sauraro da kuma kawaita akwai bambanci tsakanin ji da sauraro akwai bambanci tsakanin sama'i da istima'i akwai bambanci tsakanin sukuti da kuma santi akwai bambanci tsakanin ji da sauraro duk mutumin da yake da kunne duk abin da ake ji in kare ya kuka ya ji in jaki ya kuka ya ji in akuya ce kuka ya ji in tsuntsu ya ƙara ya ji in mota ta wuce ya ji mashin ya wuce ya ji mata suna fira ya ji baƙa ya ji zikiri ya ji komai ma ya ji amma ne sauraro sai abin da ya zaɓa zai ji an gane akwai bambancin jin alkur'ani da sauraron alkur'ani shi sa Allah sai fattani u fastami'u ba ku ji ba ku saurara ku saurara idan ka saurara ka natsu tun kana jin aran ma yana magana idan natsuwarka ta kai sauraron ka ya kai sai ka jiyo muryar manzo Allah cikin muryar aran ma idan tafiya ta yi nisa ta yi nisa ana karanta alkurani kana natsuwa kana saurarawa kana saurarawa kana saurarawa sai ka jiyo kalamar zatin muqaddasati almuttasifati bil azamati wal jalali ba haraji ba sauki in Allah ya ga dama sai ba bawa Allah ya ba mu an gane ko saboda haka abinda ake neman ana karanta alkurani shine sauraro kawaici ya fi shiru za ka iya ganin mutum ya yi shiru amma a can cikin zuciya yana ta surutu sosai kuwa za ka mutum ya yi shiru ba amma surutu yake to so ake yadda kai shiru ciki ma ya shiru sai ka dinga jin karatun alkurari mintin ka'in nastika saboda haka waɗannan abubuwa guda biyu suwakin kuma duk ɗaya ne kai ne kake karanta alkur'ani ko kuwa ana karanta maka idan kai ne kake karantawa kai shuru ka saurara idan karanta maka ake kai shuru ka saurara kai kawaici ka saurara ka dinga jin abin da ake domin da istima'i da insati ana yin su ne da niyya shi kuwa shuru da ji ko babu niyya ana yin shi yana iya yin shiru kai ba yi niyya ba kawai ya yi shiru mutum ya iya ya ji abu ba tare da ya yi niyyar jin shi ba ne amma istima'i da insafi wannan niyya ne mutum ya yi niyya zai yi shiru ciki da waje zai saurara ciki da waje shi yasa wanda ya same su to zaka ga ya samu abin da ake nufi saboda ana yin su ne da niyya da kuma taujihi domin riskar ma'anan abin da alkur'ani yake faɗi yasa Allah ce wa iza quri'a alqur'anu
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون Allah tabaraka ta'ala ce idan ana karanta alkur'ani ku yi shiru ku yi shiru ku kawaita kuma ku saurara ku saurara ya Allah wannan kawaici da wannan sauraro zai ja ku zuwa da shiga halar jin kaina har lokacin da muke wannan karatu mun faɗi cewa duk mutumin da ake karatun alkur'ani ya ƙi yin shiru yana surutu to zai haifi ƴaƴan da in yace su shiru ba za su yi ba sosai kuwa in Allah yana magana kana magana to zaka zo kana magana kan kama yana yi matar kama kai kai ko zaka mare ta wallahi ta yi to da kai ma baka shiru ba da Allah yake magana saboda ka su ma ba za su shiru ba bayin ka bane ai ubangijin sai yana magana ta ƙin shiru to ga abokan zama waɗanda baka halarci kowa a cikin su ba su ma sai ka faɗa su faɗa sai ga yadda za ka sai ka ga yara sun kan gari ayi ayi suke shiryawa saboda surutu kake yin ana karatun alkurani shi ne har muka ce hatta wurin maulidi inda ake faɗin halaye da ɗabi'u da sifofi kyawawa na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba a so mutum ya dinga surutu a wurin yana janyo kangarewar ƴaƴa da kuma kangarewar mata matarka ta faɗa ta kiji ta faɗa ta faɗa kana magana a hankali ta ɗaga murya ita kuma duk wani abin yana janyo haka ɗin saboda mu dinga sauraro idan ana karanta alkur'ani mu daina yin magana kuma duk ɗaya ne wannan karatu ana yi ne a gabanka ko kuwa wannan karatu a cikin sallah ake yi wataƙila wani arama ne kuna tare da shi ka zo ka same shi yana karatun Qur'ani sai ka zauna ka saurare shi ya Allah kuma ana sallah ne to sai ka saurari liman duk da malamai sun ce ka iya karanta Fatiha sai ka kai shiru ka kawaita ka saurari karatu da yake kusan al-Imam Hassan al-Basri abin da ya faɗa kenan amma mafi yawancin jamhurin malamai su kuma sun keɓanci wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamuna da karatun manzon Allah su sai suka cewa wai idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karatu a zamanin sa to ku yi shiru ku kawaita ku saurara ko kuma idan yana karatu a cikin sallah ko kuma idan yana hudba ranar juma'a asal basari yace ya shafi kowane limani ya shafi kuma kowane mai karatu sauraka a saurara idan ana hudba ba a magana to malamai sun yi sabani a wurin wannan istima'i da wannan insati wuraren da ake kawaici da kuma sauraro na alkur'ani a bisa maganganu guda uku magana ta farko mujahidu shi ne ya faɗe shi ya ce wannan aya ta sauka ne akan mamu waɗanda suke bayan liman a kansu wannan aya ta sauka wa iza quri alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun wato abin nufi idan kai mamu ne karka ce komai kai shiru kawai ka saurari lima ka shiru ka saurari lima haka nan ko hudu ba ake ka zo ka samu ana hudu ba ko na fula ba za ka yi ba zama za ka yi kai shiru ba a jan tarbi da yawa za ka ga ana hudu ba ranar juma'a zai ga tarbi a hannun mutum yana ja wani kuma zai zo da yara yaran suna wasa sai ka yanka kakai fushiru ba a yin magana da wani babban zai yi magana ka sa kai malam ba a yin magana kai ma kai magana shiru ake sai yayi idan da sallah sai ka ga masa kace wane in ka zo ranar juma'a ka ga ana hudba ba a magana an gane ko zance na biyu shi kuma wato ummul mu'minin sai da Aisha Allah ya kara mata yadda da ita da ada'u suka ce wannan aya ta sauka ne akan hudubar ranar juma'a wai jama'an musulmi in sun zo masallaci su zauna su kawaici su kasa kunne su saurari hudubar liman ita kuma abin da ta faɗi kenan sannan zance na uku abdullahi dan mas'ud shine yayi shi shi kuma abin da ya ce yace kunna nusallimu ko kuma kunna yusallimu ba'duna ala ba'din fi salati salamun ala fulan salamun ala fulan faja alqur'anu min wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun yace kafin saukan wannan aya idan mun haɗu da junanmu idan mun haɗu da junanmu muna gaida juna muna yi wa junanmu sallama muna yi wa junanmu sallama mutum yana sallah zai ce salamu alaikum sai ce wa alaikum salam da Allah baka ga wucewar wani yaro eh yayi kan innal ladina amanu wa amilus salihati sai jalu marhaban da Allah ina yi ma nace can ya bi can ya bi sai ja Allahu rahmanu wudda kuma ana sallah Abdullahi dan Mas'ud yace da haka muke yi da muka je habasha wurin najashi muna dawowa sai muka ga wannan ayat ta sauka yace shi kanshi shugaba in yana sallah da muna gaishe shi na amsa amma da wannan aya ta sauka sallallahu alaihi wa alihi sallama shi ma sai dai na amsa shi ma sai dai na amsa saboda haka shine zamu ji a cikin fassarar aya shehu radiyallahu ta'ala anhu wardahu annabi amin yace wa idza quri'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu anil kalami idan ana karanta al-qur'ani ko a sallah ko a wajen sallah ko kuma cikin huduba ranar juma'a to ku ku saurara ku yi kawaici daga barin magana la'allakum turhamuna ko kwa samu a jikanku yace nazalat fi tarkil kalami fil khutbati aw fi salat wannan aya ta sauka ne a cikin barin yin magana a cikin huduba ko kuma a cikin sallah fi bidayatul islami a farkon faruwar addinin musulunci fi bidayatul islami kana al-musalli yatakallamu hatta nazalat hadhihi al-aya farkon zuwan musulunci mai sallah yana iya yin magana har sai da wannan aya ta sauka sannan sai aka daina yin magana فقال رسول صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة شغلا وسني cewa a cikin sallah akwai shagalin mai da lamari ga Allah shagalin mai da lamari ga Allah akhrajahu shaykhani an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد السلام علينا فلم يرد علينا وقال إن في الصلاة شغلا واللفظ للبخاري صحيح البخاري كتاب الجمعة باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة حديثي ندبو إيدا دقيقة تسئين ترى وفي سيد مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة تحريم الكلام في الصلاة ونسك ما كان من إباهته hadisi na ɗari takwas da talatin da bakwai cikin sahihu muslim saboda haka inna fi salati shugulan an kalami mu sani cewa a cikin sallah akwai shagalin mai da lamari ga Allah wanda zai hana bawa yin zancen duniya ko ma na lahira wani hiya anil kalami saboda haka sai aka hana musulmi mai sallah daga barin yin magana fi salati a cikin sallah au fil khutbati ko kuma a cikin huduba ranar juma'a au inda tilawatul qur'ani ko kuma lokacin da aran ma yake karanta alqur'ani wa idza quri'a alqur'ani
wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun wa idza quri'a alqur'anu a duk lokacin da ake karanta alqur'ani ko a sallah ko a huduba ta ranar juma'a ko kuma a wajen sallah to fassani ulahu ku kasa kunne ku saurari wannan karatu na alkur'ani wa an fitu kuma ku kawaita da Allah kun turhamuna ko ka samu a cikin ku istani ulahu bi azani kuma zahirati ku kasa kunne ku saurari karatun alkur'ani da kunnuwanku na zahiri wa an fitu anil kalami bi alsinatikum az-zahirati ku kame daga barin yin magana da harasanku waɗanda suke na zahiri la'allakum turhamuna bis sama'il qur'ani sama'a tadabburi ko kuwa samu a jikanku da sauraron karatun alqur'ani sauraro irin na tunani da lura fastami'u lahu bi azanikum al-batinati sannan ku kuma arifai shehu yace idan ana karatun alqur'ani ku kasa kunne kunnan baɗini ku saurari mai karatun alkurani idan da kun sa kunne kuna jin aran mamalan abdulaziz shi ne ke karanta alkurani to da kun sa kunnan baɗini za ku ji sayyidul wujudi sallallahu alaihi kuna sa kunnan baɗinin baɗini za ku ji rabbul izzati yana magana wa anfitu anil kalami sannan ku kawaita daga barin yin magana bi alfinatukum albadinati da harasan ku wanda suke na badini kaga a ce akwai kunne na zahiri akwai kunne na badini akwai harshe na zahiri akwai kuma harshe wanda yake na badini la'allakum turhamuna bil wusul ila hadratillah ko kwa samu a cikanku da samun saduwa zuwa fadar Allah فتسمعون كلام الذات المقدسة المتصفة بالعظمة والجلال سماعا سريعا من الحضرة القدسية المستمع المستمع شيني سورارو إن استمع ظاهرا إذا يكسى كل ظاهري وأنسك ظاهرا يكويت دهرشا سنبادي سمع الكلام ظاهرا to sai ya dinga jin karatun alkur'ani da karatu wanda ke na zahiri wa in istama batinan in ko ya kasa kunni kunnen sa na batini ya saurara da batinin ji wa an sata batinan ya tawaita da harshensa na baɗini sami alkitabal haƙiƙiya baɗina sai ji magana na baɗini na haƙiƙa a cikin baɗinin zuciyar shi fa yasma'u alkitaba min almutakallim sai ya ji maganan karatun alqur'ani daga ainihin mai magana ba aramma ba يسمع القرآن سيذكر في القرآن من الجمعية العظمى daga jam'iyyar nan mafi girma min hadratin Allah tabaraka wa ta'ala daga halar Allah tabaraka wa ta'ala haisu la aina wala rasma wala kaifa illa tagalgulur rabbani wa sirru samdani allazi la yuqalu wa la yu'rafu zaka ji karatun da ba harafi ba sauri zaka ji karatu ba daga kunnanka ba zaka rika jin kwayar idan ka tana ji ramin hancin ka yana ji hakoranka kwaya kwaya suna ji harshen ka shi ma yana ji makogoron ka yana ji hanta tana ji hunhu saifa koda tumbi kayan ciki jijiyoyi jini bargo zaka ji yatsu har kumba tafin kafarka tana ji kwakwalwarka ma tana ji sai ka ji duk wata kafar gashinka tana jin maganar Allah ji to daga nan idan ba mutum ya yi sa'a an samu mai rike na hannu ba sai ka ja fara rabbi arini anzuru laik rabbi arini anzuru laik duk mutumin da ya ji maganar Allah sai ya so ya gaishe wallahi ba na ba ku misali ba cikin azumi irin samarin nan masu yawan bin social media din nan ko a kawai sai gari mutum ya ce wai ya samu wata kawa wai ya samu kawa wai a social media wai ya samu kawa za su yi ta magana bai taɓa ganin ta ba amma matuƙar suna maganan to sai su rika su ya za a yi su ga juna ashe yawan magana yana janyo neman haɗuwa to ballanta na mahalicin kowa ka ji maganar a jona ka nemi a haɗu ashe annabi Musa bai laifi ba alayhi salatu wassalam saboda haka sai mutum ya ji maganar Allah tabaraka ta'ala wato a min al-jam'iyyah al-uzma min hadratillah tabaraka ta'ala min al-munazzil daga wurin wanda ya saukar da alqur'ani daga nan zai jiyo magana aula aqalla min an yasma'uhu min ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam idan ko bai kai nan ba aqallan martabar da zai samu shine sai rika jin karatun daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'anu shi alqur'ani wasafatu ayatun annahu kitabun mubarakun wato wannan aya ta sifanta alqur'ani cewa shi littafi ne mai yawan albarka كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب سورة الصاد آية عشرين تقص من قرأه وجد ثوابا وندي كرمت على القرآن زي ساملادا ومن استمع للقراءة وجد ثوابا كذلك هكذا وندي سورة كراتين القرآن شيما زي ساملادا irin ladan da mai karatu ya samu ba tare da an rage wa mai karatun komai ba wai fil amradar zahirati sannan alkur'ani yana warkar da cututtuka waɗanda suke na zahiri alkur'ani yana warkar da cutar diabetes yana warkar da cutar aids sai hatta paralyze akwai mutumin da ya je yana da cutar AIDS aka je aka yi test har asibiti uku duka suka tabbata yana da shi an yi magani an yi magani bai warke ba sai ya tafi umra ya je ya zauna kwana arba'in yana shan zamzam yana zuwa rauba yana yi wa annabi salatu bayan kwana arba'in ya tafi jidda ya je asibiti aka ji koriyab aka duba shi aka ce ai cutar bata ma taɓa zama a jikin shi ba ya dawo gida aka tabbatar masa da wani yace duk sanda zai sha zanzan fatiha yake karanta fatiha fil kitab sai toba a cikin kawai sai ya sha to kaga fatiha kenan wani yanki daga cikin alqur'ani ta warkar da cutar da turawan da kuke girmama su suka kasa gano ta shi yasa ubangiji tabaraka ta'ala ya ce wa nunzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un lin-nas wa rahmatun lil-mu'minin saboda mu riƙe alqur'ani yana warkar da cututtuka na zahiri kama yashil amradal batinati kamar yadda alqur'ani ke warkar da cututtuka waɗanda suke na batini yadda qur'ani ke warkar da cututtuka na zahiri to haka kuma yake warkar da cutar hasada cutar batini hasada ciwo ne amma ba kowa ke ganewa ba ƙarya ciwo ne girman kai ciwo ne ƙeta ciwo ne kirbibi ciwo ne munafunci ciwo ne mugunta ciwo ne to alqur'ani yana warkar da su baki ɗaya shi yasa maulana shekh ahmad ali abul fatih radiyallahu anhu yayi wa alqur'ani kirari ya waƙi alqur'ani saboda irin abubuwan da alkur'ani ke ɗauke da su na maziyoyi da falala masu tarin yawa to da ka za mu karanta su sannan sai mu kammala abin da ya rage
Laila illa la laila illa la illa la laila la laila illa la laila illa la illa la laila la laila illa la laila illa la لا إله إلا لا لا إله إلا الله إلا لا لا لا إله إلا لا لا إله إلا الله الله لقد جاء حقا بالكتاب مبينا إلا لا لا إله يصدق أمرا لا جرد المراهم إلا لا لا إله لقد جئت حقا بالكتاب مقيما إلا لا لا إله وهو لعلم الكتب من زاله الكتب إلا لا لا إله إلا لقد جئت خيرا ناس أكرام مرسال بخير كتاب لا يكرم به هدى إلا الله أتيت لنا كان بكل كرامات إلا الله لا إله الله فتلك كتاب لا القوة القسوى إلا لا لا إله إلا أتانا من الله الكريم مواجب لا فذلك نور الحق يأتي على الصور إلا الله لا إله إلا كتاب من الله العزيز كتابه أتنا به المختار هوية الصدر كتابك قرآن كريم فناديق بأمر ونهي بالمكارم صديق كتاب من الله الكريم مقدس لا إله إلا أتاه به الروح والأمين على الصدر على وجهه قيود من علوم محمد صلى الله عليه وسلم
وسار على ما بالبهور وبالزاجر على وجهه قيود من علوم محمد صلى الله عليه وسلم
على وجهه قيود من علوم محمد صلى الله عليه وسلم
وسار على ما بالبهور وبالزاجر وجهه علوم صادق ومصدق على محمد عبد لا جمودي على السفر كتاب كريم دائم الحكم والذكر عقوف عليه صاحب العقل واللب الله كتاب كريم دائم الحكم والذكر عقوف عليه صاحب العقل واللب ومنه جميع السر والنور كله يبيع جميع الأفق كالشرق والغرب الله ومنه العلوم والمعارف كلها ودعا بها جوا للأدم والأرض الله كتاب عزيز أعجز الكون كله ودستور دين الله علم مشماه الله كتاب عزيز عجز الكون كله الله ودستور دين الله علم مشمخ الله بوعي إله العرش كاهن وآمير أتاه به جبر الأمين المنفخ الله بوعي إله العرش كاهن وآمير الله أتاه به جبر الأمين المنفخ الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا لا لا إله إلا الله الله لا إله إلا لا محمد رسول الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله محمد رسول لا محمد رسول الله الله محمد رسول لا أعلى وأرفع محمد رسول الله أعلى وأرفع
الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله محمد رسول الله الله محمد رسول الله الله محمد رسول الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
سيدنا محمد رسول الله عليه سلام الله to Allah mun gode da ka ba mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama shi kuma ya zo mana da alkur'ani ya raba mu da halayen dabbobi yan uwa idan an ji waɗannan bayanan da kyau to zai kowannen mu zai gane cewa dole idan bai da alaƙa da yawan karanta alkurani to ya dawo su kulla alaƙa dan ina faɗa kullum ina mamaki in na ji an cewa shehu tijani ya ce salatul fati ta fara qur'ani rukun da yawa alkurani ban taba ji ba mutum malami ba sahabi ba ba tabi'i ba malami wali wanda ya ɗauki alkurani da girma ban taba ganin irin shehu tijani ba radiyallahu ta'ala wa radahu an nabiyan da kuma khalifan sa Ibrahim cewa yi duk wanda ya karbi dariƙan mu idan ya haddasa alqur'ani kulli ya karanta izu bakwai da safe ya karanta da kallo da daddare ya karanta tilawa idan bai haddace ba to kulli ya karanta izu biyu idan kuma bai san baki ba ba zai iya ɗaukowa ya buɗe ba to ya fanshi alkur'ani idan zai fansa kuma ya fanshi mai tsada idan ya fanshi mai tsada ya duba a ɗakinsa ina ya fi so inda ya fi so nan zai ajiye alkur'ani yi wa alkur'ani mazauni mai kyau sannan shauki dan Allah ya ƙara mar yadda ya ce kullum idan zai fita ƙarshen abin da zai sallama da shi shine alkur'ani ya ce ya ɗauko alkur'ani idan ya ɗauko shi sai sumbance shi haka sai ya goga shi a kirji sai ya mai da shi inda yake aji sai ya fita da ya dawo ɗakin su sai tafi inda Qur'ani yake sai ɗauko shi sai sumbance shi sai manna shi a kirji sai ya aje shi wani malami ne koya almajiran sa saboda haka kula tijjanawa maza da mata manya da yara mu kula da alkur'ani sosai kula da alkur'ani akwai daga cikin shehunan mu Allah ya kara mar yadda babban yana daga cikin waɗanda Allah ya kai su matsayin ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullum idan muka haɗu abin da ke fara tambaya ta ya alkur'ani ya ya alkur'ani saboda kai uwa mu rike alkur'ani da kyau mu dinga yawan karanta shi Allah ta'ala ya yi yabo ya yi kirari ga waɗanda suka ɗauki alkur'ani wato al'ada kullum suna karanta shi duk da dai ayar tana magana ne kamar akan yahudawa to amma mun ga muku kowace aya tana da tafsiri zahiri tana da tafsiri baɗini a cikin suratu ali imran aya ta ɗari da sha uku allah tabaraka wa ta'ala yana cewa laisu sawa'a
بسم الله الرحمن الرحيم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات أولئك من الصالحين صدق الله العظيم
Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya mana kowa ya sani yahudu da nasara ba lalatattu kamar su al-maghdubu alaihim yahudawa abdallina nasara to amma sai Allah tabaraka wa ta'ala ce ku sani fa har ku dauka dukkan su ne fa akwai mutane kirki mutanen kirkin su ne masu karanta ayoyin Allah dare da rana kuma masu kulawa da ibada wanda suke faɗin gaskiya suke yin adalci da kuma gaskiya to kaga in dai a cikin yahudu da nasara Allah ya tsarkake ummatun qa'imatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun to kaga shi a cikin al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shine aula saboda a cikin mu waɗanda suke tsayuwa da karatun alkur'ani dare da rana suke kula da haƙƙoƙin alkur'ani su suka fi kowa a cikin mu yasa imam al-bukhari ya rawaita hadisi daga abdullahi dan umar Allah ya ƙara mar yadda cewa ma'aiki alaihi salatu wassalam ya la hasada illa fisnatayn la hasada illa fisnatayn rajulun آتاه الله القرآن وهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق النبي يقول صلى الله عليه وسلم ba a yin hassada sai akan abu biyu kawai duk wanda kaga yana yin hassada ba akan waɗannan biyun ba jaki ne hasada akan mota hasada akan riga hasada akan mata hasada akan gida hasada akan kuɗi wannan ɗabi'un dabbobi ne a ma'abuta hankali abu biyu Allah ya baka alqur'ani kuma kana aiki da alqur'ani Allah ya baka kuɗi sannan kana fidda zakka kana gina masallaci da makaranta kana taimakon marayu a ka cancanci ai maka hasada amma ba wannan kake yi ba dan kai wani abu daban wannan ba wani matsala da alkur'ani da annabi ta ce su ɗaya ne dan kar wani ya ce a to ai ba a ce san annabi ba sallallahu alaihi wasallam duk inda ka ji an ce alkur'ani dutse ɗaya ne ake jifan tsuntsu biyu da shi kitabullahi sani kitabullahi nadiq alkur'ani kitabullahi sani annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kitabullahi nadiq akwai littafin Allah daidai shi baya magana karanta shi ake akwai littafin Allah mai magana littafin Allah daidai shi ne alkur'ani mai falle falle littafin Allah mai magana shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam